العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم ولا آله حق كرمه ومن كرام العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وفي مريم عليها السلام مكية وآية تسع وتسعون آية بسم الله الرحمن الرحيم قاف في عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا وأن سورة أنا كرمتها سورة مريم saboda ya zo da kisofin sai da maryam maishar annabi isa shi ya sa aka kira suratun suratun maryam yana da aya 99 a wani riwaya yana da aya 98 akwai ayoyi guda biyu da suke a madina aka sauke su amma an shigar da su a cikin suran amma saboda mafi yawan ayoyin ayoyin makka ne shi ya sa aka kira ta a makiya cewa an sauke ta a makka mafi yawan ayoyin surin jayi wa'ancan ayoyi guda biyu yana fara da haka ka mazal salama an sauka masa da wasu harufa yankakku irin wa'annan harufofi da zamu yi magana a kai to wanda aka fara saukewa cikin alkur'ani shine wannan ka ye ayin sadi shine na farko kafin a sauka da sauran duk wani wanda aka sauke a cikin alkur'ani ranar da jibril ya kawo masa wa'annan harufa sai ce masa ka sai ce alimtu ai na san fasaran eh ya ce na san fasaran ye duk abin da ya kira sai mazala sura ce na san fasaran sai jibrilu ya gane cewa ai Allah ya sanar da manzan Allah fasaran wa'annan abubuwa tun kafin shi ya zo ya fasara masa sallallahu alaihi wasallam to a cikin alqur'ani akwai irin wa'annan harufa akwai masu guda akwai masu biyu akwai masu uku akwai masu hudu akwai masu biyar kamar akwai ƙof guda ɗaya ne akwai nu guda ɗaya ne akwai sad guda ɗaya ne wannan harufa guda ɗaya ɗaya ne akwai masu harafi guda biyu kamar tsahe kamar yasin duk waɗannan su ma guda biyu ne akwai masu guda uku kamar alif lamim kamar alif lamre su guda uku ne akwai masu guda hudu kamar alif lamin sad alif lamin re su guda hudu ne sai akwai mai guda biyar shine ka eye ayin sad shi ke da biyar amma cikin dukkan su harufan nan shi wannan din da muke bisa a kai shine wanda aka fara sauke wa manzala sallallahu alaihi wasallam kafin sauran harkokin su biyo baya zikiru rahmat rabbika abdul zakariya ya rasulullahi muna ambata maka bawan mu annabi zakariya irin halin da yake ciki da irin rayuwar da ya yi wannan sura farkon suran ta yi an ce suratul maryam amma sai ga shi farkon suran ya fara da kissan zakariya kuma ainihin suratul na maryam ne saboda shi zakariya shi ya raini ita maryam din maryam hannu annabi zakariya ta tashi to sai aka fara takarimin karrama shi da kawo kissan shi farkon sura kafin a zo a ba da kissa ita Maryam ɗin. ذكر رحمة ربك عبد زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا إذ نادى ربه نداء كبيرا إذ نادى ربه نداء خفيا لو كتن دا نبي زكريا يكرا أبنجي سكرا أوي أنا أنسى ما اختلافي ديوا shin ya kira Allah ne bai so kowa ya gane bukatan da yake da a'a ya je ya kira Allah ne a cikin ɗaki don bai so kowa ya ji a ya kira Allah a sirce ne don bai so kowa ya gane asirinsa amma dai Allah ayi halin ya kira Allah a ɓoye da bai so a gane cewa akwai wani abu tsakanin shi da Allah ko akwai wani bukata yana ɓoye wannan abun ne saboda masu yi masa dariya da masu zaginsa zakariya bai samu haihuwa ba ya dade bai samu haihuwa ba ya kai shekara ɗari da ashirin bai aihu ba matarsa ta kai shekara tis'in da takwas a wani riwaya yana cewa shi zakariya yana da shekara 99 matar shi tana shekara 88 amma ba su samu aihuwa ba to shi kuma sai gashi ana masa dariya musamman ma yana da wani kanin uba to kanin uban yana da 'ya'ya to 'ya'yan kanin uban nan su ne kan ta gaya masa maganganun banza yi ta masa sheri da sauransu kuma su yake gudu kada ya zo bai haihu ba in ya bar duniya 'ya'yan kanin shi kanin kanin gana shi 'ya'yansa suna iya zuwa su juya addini shi yasa yake roƙon Allah a ɓoye kada su ji cewa ga ya can ya tsufa ga ya can yana roƙon Allah ya ba shi haihuwa
أنا ربي إني وهل الأرض مني واشتعل رأسي شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا يعني ولا العظم مني واستعل رأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا ربي إني وهل العظم مني yace ubangiji wani bangare daga cikin jikina ya yi rauni gaskiya na ya rauni ga kaina ya yi hurhura na fara tsufa ai ya tsufa amma bai ce gaban jikin shi duka sun yi rauni ba a'a ya ce wani bangare ya yi rauni saboda akwai wanda ya saurar da karfi a cikin jikinsa duk da shekarun da yake dauke da shi tunda ba annabi ne wasu ala rasu shaiban walam aku bi du'aika rabbi shaqiyan sanan ubangiji ban ɗebe kauna daga roƙonka ba ina roƙonka kuma ina sa ran za ka yi min Allah na tsuwa ka aiko ni ina ba annabi ga yanzu shekarun gada na kai ban samu haihuwa ba Allah ina jin tsoro in na bar duniya kada ƴaƴan kanin gana su zo su juya addini su koma tsohon addinin su na kafirci ko tsohon addinin su na gargajiya don haka ubangiji a halin gada nake ciki duk da dai ba a tsuwa irin shekaru na a haihu to Allah ina so dai ni ka bani haihuwa a irin inda ya kai a al'ada yana da wuya a kai wurin a aihu a ce an samu shekara ɗari da ashirin namiji sannan mace tana da shekara tis'in da takwas kuma a ce su haihu a lokacin yana da wuya amma shi sha'ani na Allah yana karyawa ne ko babu gaba domin shi Allah yana yi ne duk lokacin da ya ga dama ballantana ma hususiya irin na manzanci domin shi ba annabe ne kuma mursali ne kuma ga korafin da ya kawo kuma ga bayanin da ya yi ubangiji ai haihuwar na ina so ka ba ne sanadiyan wanda zai gade ni a wannan hanya da nake tafiya annabi sulaimana ai ya gaji dawuda ne warsa sulaimanu dawuda annabi sulaimana ya gaji annabi dawuda ne a manzanci ba ya gaje shi a mulki annabi dawuda sarki ne kuma manzo ne kuma mursali ne amma sulaimana ba ya gaje shi a sarauta ba ne ko a wani dukiya ya gada shi ne a annabtan nan to shi ne annabi zakariya ne yake roƙo Allah ni ma ka bani wanda zai gade ni a annabta idan in na aje abin zai ɗore ai annabi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alaihi wa sallam Allah ya masa komai shi ya sake ji suma au bai na laka da tabi millata ibrahim hanifa wa bakala min mushrikin mai ma wahayi ka bi hanyar nan na annabi ibrahim saboda ya tafi da shi da zuri'ansa Allah ya ɗora su akan tafarki madaidaici don dukkan wa'annan zuriyoyin gaba ɗaya annabawan nan dukkan zuriya annabi Ibrahim ne bai da haufi bayan shi an gade shi a annabta to zakariya ma yana daga cikin zuriya annabi Ibrahim shi yasa yake roƙo a irin inda na kan nan na kai din na ubangiji to ka bani wanda zai gade ni na'am ashe ya halatta idan mutum yana bisa kyakkyawan hanya ya roƙi Allah ya ba shi ɗa wanda zai gaje shi akan wannan aiki da yake na aiki alkhairi musamman a ce kana gudanar da sha'ani ne na addini shi yasa nasu yake cewa awwal da salihan na nagari wanda ba zai mance da kai ba musamman zai ɗora a inda ka aje game da sha'anin addini na'am وإني كنت مرائي وكانت امرأتي آخرا فهب لي من لدنك وليا وإني خفت موالي من ورائي وكان امرأتي آكرا فهب لي من لدنك وليا وبنجي abin da yasa nake roƙon ka bani da in ni khiftu mawalimin wara'i na ji tsoron wa'annan da za su gaje ni bayana su ne 'ya'yan ƙannin mahaifinsa shi mahaifinsa zakariya yana da koko shi karan kansa kanin shi na da 'ya'ya ko mahaifinsa kanin shi na da 'ya'ya to shi ne yake jin tsoron cewa in ya khiftu ma waliya min wara'i na ji tsoron wa'annan da za su gaje ni bayana domin su burin su a ce na bar duniya sun gaje ni to ba gadon ba a canza addini ne nake jin tsoro shi yasa ubangiji na kawo kuka gare ka wa karatu ra'ati akiran kuma ga mata na ta zama akirar wadda ba ta aihuwa ga ta ta tsufa kuma dama ba ta taba aihuwa ba kuma ta kai shekarun da ba a aihuwa ubangiji kuma ina jin tsoro fa habli min ladunka waliya ubangiji ka bani wanda zai gaje ni kuma ka bani waliyi ka bani waliyi a wannan kalma cewa Allah ka bani waliyi sai Allah ya bashi zakariya sai zakariya ya zo da ɗabi'a na wilaya a cikin annabta annabi zakariya an masa tajalli ne na jalala ubangiji ya masa tajalli na jalala sai zaman to kullun zakariya ya haya annabi haya sai zama kullun cikin kuka yake annabi haya da'iman cikin kuka yake shi baya fara'a saboda tsoron Allah na ai masa tajalli na jalala tsoron Allah sai shi zakariya ya ce a ubangiji to ai ni na roƙe ka ne ka bani ɗa wanda za mu rinka hira ya ɗebe min kewa sai Allah ya ce ai kai ka ce in baka wani waliyar in baka nagari shi yasa na baka yaya yayan ko sai zaman to bai da alaka da duniya ko kaɗan duk abun da ke cikin duniya annabi yahaya bai so shi sannan annabi yahaya bai hulɗa da duniya ta kowane hali shi da'iman cikin tsoro yake ji kullum cikin tsoro Allah yake ji su da annabi isa lokaci guda aka yi su domin da ita maryam mahaifiyar annabi isa da ita isha'a mahaifiyar annabi yaya babansu guda maryam binti faquza isha'a binti faquza sunan babansu kenan to kaga ya da kauna ce ya ta haifi annabi isa kauna ta haifi annabi yahaya kauna ita ta aure annabi zakariya tuna ita maryam din hannun zakariya ta tashi to sai ba a bashi maryam ba sai aka bashi kaunan maryam sai ya aure ta to ita ce wadda ta haifi annabi Yahaya sun tashi lokaci guda annabi Yahaya idan ya ga annabi Isa sai ya ga annabi Isa na far'a yana dariya yana murmushi sai a to wai kai sai in ga kana far'a kana murmushi kai baka jin tsoron Allah ne sai da to kai ka daina kauna da rahama Allah ne kai ka daina kauna da rahama Allah ne me yasa kake yawan fata da kake yawan kuka shi annabi Isa ai masa tajali na jamala shi ko annabi yahaya ai masa tajali na jalala ubangiji ya bayyana masa da tsoro shi yasa yake kullu cikin tsoro shi ko annabi isa an bayyana masa da fara'a zaka same shi da'iman cikin fara'a ko da yaushe suna haduwa amma da duk ya ga annabi isa zai ga annabi isa na dariya yana murmushi shi ko da dukkan sami yahaya zaka same shi cikin kuka annabi yahaya sai ya wuni yana kuka ya kwana yana kuka ko abincin kwarai bai ci komi bai saboda jin tsoron Allah irin tajallin da aka nuna masa ya sa ya ƙare gaba ɗaya a cikin tsoron Allah. To sai ga annabi Zakariya abin da yake so in na ka bani wanda za mu zauna mu yi tira ya ɗebe min kewa in ji daɗi sai ga shi an bashi ɗan amma kuma ɗan ba mai hira bane. Annabi Yahaya baya zama a yi tafira da shi baya yi duk wani harka na duniya annabi Yahaya baya ciki baya so gaba ɗaya shi yasa iya rayuwarsa game da alƙur'ani zai gaya wani nan bai aure ba hayyar rayu har yabar duniya bai aure ba wanda ma idan yana zaune baban shi na wa'azi annabi zakariya idan aka faɗi wani abu daga wurin zai tashi yana kuka ya shiga daji cikin daji zai kwana yana kuka saboda jin tsoron Allah na
يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا ubangiji ɗan da za ka bani ka bani ɗan da ya risu ni zai gaje ni ni zakariya zai gaje ni sannan wa risu min ali yaquba kuma zai gaji zuriyan annabi yaquba sune zuriyan annabi ibrahima wato ka hujjatuna atina ibrahima allah kun na fa'udan man nasha ina baka hakiman alim wa hamna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuh وكذلك ابن المرسلين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين تدوى عند سوري ال يعقوب ال ابراهيم وان شيء النبي زكريا yake gaya wa ubangiji Allah dan da zaka bani ya risu ni wanda zai gaje ni wa ya risu min ali yaquba kuma zai gaji zuriyar annabi yaquba shi ne zai gaje ni a aikin da nake yi na wa'azi zai gaje ni a kiran da nake na a zo a bauta ma Allah a daina bautan gumaka kuma zai gaje ni a annabta kamar da muka yi bayani wa wurin Sulaimanu Dawuda annabta ya gada a nan manzara su yana cewa su annabawa ba a gado su ya ce inna ma'ashar anbiya la nurasu kullu ma tarakna sadaqatan mu annabawa ba a gado mu inji manzo Allah yace duk abin da muka bari sadaka ne a'a gadon da ake musu na aiki ne ba na nasaba ba na iktisabi ne ba na intisabi ba gado na intisabi shine gado na jini wannan dan wannan wannan jikan wannan in ya mutu zaka gaje shi to a su annabawa ba a gado su ta jini cewa ni dan shi ne ko ni jikan shi ne zan gaje shi a'a ba ta nake gadon su ba ana gadon annabawa ne ta iktisabi ba intisabi ba iktisabi ta hanyar aiki shi yasa alƙalai ke cewa mashin na anbiya ila nurasu mu annabawa ba a gadon mu amma kuma sai ko mana cewa al'ulama warasatul anbiya wai malamai su suka gaji annabawa sai su la aika ce ba a gado sai ce ba gadon dukiya ba gadon aiki na addini malamai su suka gaji annabawa a wajen gudanar da aiki irin yadda annabawa suke gudanarwa to shi yasa su ba a gadon su a dukiya a nan yana cewa ka bani da yarisuni wa yarisu min ali yaquba rabbi waj'alhu rabbiyan tsara ubangiji dan da zaka bani bayan ya gaje ni ya gaji zuri'an annabi yaquba wa ja'alhu rabbi radiya ubangiji ya zama to dan ka yadda da shi ina so dan da ka riga ka yadda da shi shi yasa annabi yahaya yana da hususiya daban da Allah ya bashi shi kadai ne annabin da aka ba annabta yana da shekara uku kamar da alkurani zai mana bayani nan gaba yana yaro saboda an riga an roƙe shi kuma roƙon da aka yi an roƙo shi ne da abubuwa daban-daban Allah ina so ka bani ɗa amma ɗan da zaka bani mai irin siffan ga mai irin ɗabi'an ga mai irin al'adan ga irin ɗan da nake so ka bani kenan shi yasa ya gaya wa Allah ya ce ɗan da zaka bani ya zamanto wanda zai yi irin halina kuma wanda zai halin zuri'an annabi yaquba kuma ka bani ɗa wanda kai ka riga ka yarda da shi kafin ka bani shi ubangiji kada ka bani ɗan da baka yarda da shi ba na'am
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لن نجعل له من قبل سميا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا أنا أتاك شراشي wani yana cewa فنادته الملائكة وكانوا في المراد يصلي أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسنا ونبيا من الصالحين أنا يا زكريا في أكا كراش يا كي زكريا من جاء الدوان كي جاء الله ولو بيجي زي كرابة النبي زي كراش يتحالش الملائكة أما النبي موسى yana da mukami da shi yana magana da Allah ne shi ya faɗi Allah ya faɗi yana da wannan mukami in ban da shi babu wanda ke magana da Allah sai manzo Allah manzo Allah sallama shi ko kowane lokaci yana tare da Allah shi ai Musa duk da yake magana da Allah yana ce inna ma rabbi ne muna tare da ubangiji ne amma annabi yana magana inna Allah ma inna Allah ma'ana muna tare da Allah to yana tare da Allah kaga ko wanda yaushe shi cikin Allah yake kuma Allah na cikin sa duk abun da zai yana tare da Allah ne to anan an kira annabi Zakariya Zakariya kunna lo bashiru ka bi gulamin za mu baka ɗa mu yi ma bishara ɗan nan da ka ce mu baka za mu baka ɗa amma tun kafin ɗan ya zo duniya ismu yahaya sunan yaro yahaya abin da ake nuni da yahaya wai zai rayu ko yaro ko mace ke yawan wabi in ta haihu ya mutu in ta haihu ya mutu in aka samu namiji aka sa masa yahaya to yaro zai tsaya zai rayu abin da ake nuni da haya wai rayuwa Allah ya ce masa za mu baka ɗa amma kafin zuwan ɗan sunan ɗan naka yahaya ismu ya lam na jalo min kabulu samiya ubangiji ya ce kafin nakan ba a taɓa haihuwan wani yaro a duniya aka sa mai yahaya ba sai naka ɗan shi ne kawai aka sa mai yahaya saboda haka ka kwantar da hankalinka abin da ka roƙe mu mu yi maka abin da kake so za mu baka kuma duk wanda kake so yaro haka za ka same shi to sai aka zo aka bashi yaro yaron ma ya zo ya yi ƙarfi fiye da ma shi da yake so yaro ya fi abin da yake zato domin shi yana nufi ne in ya samu ɗa su rika ɗebe masa kewa yana masa fira sai ga shi an bashi amma wanda aka bashi baya da alaƙa da duniya baya makaran duniya baya komi na duniya
قال ربي ألا يكون لي غلام وكانت امرأتي آجرا وقد بلغت من الكبر أتيا
قال ربي أن يكون لي غلام وقالت امرأتي هكذا وقد بلغت من الكبار أتيا ربي أن يكون لي غلام Ubangiji shi fa ya roƙi Allah kuma ya tabbatar da Allah zai amshi addu'ansa Allah sai yana cewa inna Allah karimun hayyun yastahi idza rafa al-abdu ilayhi ay yuraddahuma sifran khaibaini balantana ba annabi balantana manzo Annabi sai ya ce Allah mai girma ne mai karamci ne Allah Allah yana jin kunyan bawansa kowane iri ya ɗaga hannu sama mu roƙe shi bukata Allah na jin kunya a maido hannun ba tare da bukatar ta biya ba Allah na jin wannan kunya to balle wanda yake ba annabi kuma manzo ya roƙa shi ya roƙa fa sai Allah ce masa mun karɓa kuma sai yake cewa ubangiji an ne kunu li gulamu ya za ni in samu ɗa a irin shekarun ganawa da na kai kuma ga mata na wa kan zira kiran matana kuma ba ta yahuwa wa kad balagtu min kibari utiya kuma a shekaruna na tsufa na manyanta Allah yaya zani in samu ɗa Allah ya ce mu yi maka alƙawarin za mu baka ɗa lokacin da aka yi masa alƙawarin za a ba shi ɗa duk abun da ya rauni a cikin jikinsa sai Allah mai da shi kamar da yake aka mai da shi mai ƙarfi ya zamanto yana ji da ƙarfi saboda ɗan nan ya hayya da za a ba shi ɗan da za a ba shi babba ne babban ɗa ne domin ba annabe ne kuma manzo ne kafin a bashi kuma wanda aka yarda da shi ne kuma mai ɗabi'u daban-daban saboda haka shi ma sai aka karfafe shi aka bashi ƙarfi ƙarfin da aka ba zakariya kafin a ɗauki cikin yahaya ƙarfin ne ya ƙare ya bi annabi yahaya ko da aka fi annabi yahaya da ƙarfi ya fito ƙarfin annabta ba wai ƙarfi na jiki ba ƙarfi na Allah ƙarfi na Allah ranar da aka yi yaƙin haibara sai na ali ya buɗe wani ƙofa da hannu guda ya jefar da gambun bayan ya jefar maza salama ya ce sahabai su daga gambun waje su tamanin sun gaza daga gambun amma sai na ali ya cire gambun da hannu guda da ya jefar da gambun ɗin to wannan shine quwwatul ilahiyyi ƙarfi kenan na Allah sai na ali yake amfani da shi to irin wannan ƙarfi shi aka ba annabi zakariya annabi yusuf lokacin da matan nan ta neme shi zulaiha matar sarki imratu aziz da turawu da fatiya annasiya da ta neme shi da ya kiya bayan ya zama sarkin misra yana ran gadi a cikin misra sai tana tana cikin gida ta tsuwa ta makance ta kai wajen kusan shekara 90 ko shekara 100 har ta makance da sanda take tafiya sai ta ji ana kide-kide da kide-kide algeta kakaki ta ce ah ikon Allah yau kuwa ne ne sarkin misra yau wa ke mulkin misra sai aka ce ɗanki yusufa yusuf eh yusufa eh don haka ne don Allah a jani nan zai biyo aka ce nan zai biyo ta ce a jani a kai ni wurin shi in gaishe shi kuma ta makance ta tsuwa kuma hannunta ya tashi bayan ya zo da tawaga sai aka yi kokari aka tsayar da shi aka ce ga wata tsohuwa tana so ta gaishe ka sai ce na'am da aka kawo ta sai aka ce mata ai zulaiha ne sai ya sauko kan doki saboda girmama gare ta saboda mamashi ce ita ce kuma wadda ta neme shi lokacin da yake gidanta sai ya sauko kan doki suka gaisa suka gaisa sai ya ce a yau ni ke mulkin misra me kike so a yi miki duk misra faɗa min duk abin da ke so misra za a yi sai ta ce bukata na guda ne ka aure ni a ka aure ni kawai auren nan nake so annabi yusuf sai ce a ɗauke ta kan doki shi kan tuna yana kan rangadi ne sai aka wuce sai da aka dawo gida aka kawo ta wai menene bukatar ki tace aure aure fa kuma ta riga ta zuwa ta makance saboda kuma mukami na annabta sai ya aure ta din da ya aure ta shine yazo nafilan da yayi raka'a biyu a cikin sujuda ya roki Allah yana sallah ne sallah ko da juya sai ga an maida mata dukkan halittar da ta koma budurwa to ubuti ilahi kenan karfin zati an maida komai da komai ta koma kamar yadda take da kuma sai da ta haihuwa bakwai da shi zulaiha kenan to irin wannan karfi shine Allah ya ba annabi zakariya duk da bubukan shi suka koma lafiya lau saboda ana so a ɗauki cikin babban annabi na'am
قال كذلك قال ربك هو علي هين وقال لي خلقتك من قبل ولم تك شيئا كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال كذلك قال ربك هذا ubangijinka ya faɗi zakariya haka yake ubangijinka ya ce in baka karfi ka aishi ya hayya huwa alayya hayyinun ai da sauki ne a wurina wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku shay'a to kai ma zakariya ba ni nayi ka ba lokacin ma babu kai ai ni nayi ka lokacin babu kai to yin ka bai zama wani aiki ba sai baka ya hayya ai baka annabi yahaya wannan abu mai sauki ne to Allah kuma ya cika masa alkawari kuma ya bashi irin wanda yake so shi aka bashi guda ɗaya amma kuma ya gane shi
قال قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية ويوانا ثلاثة أيام إلا مرنسا رب اجعل لي آية da aka ce za a ba shi ɗa sai ce to ubangiji in har za ka ba ni ɗa menene alama ina so ka nuna min alama lokacin da matara ta ɗauki ciki in gane cewa ka ba ta ciki ayatuka Allah tukalliman nasa salasa layali sauya abun da za ni maka zan jera maka kwana uku baka iya magana sai dai zikiri kawai a nan ubangiji ya ce za mu hana ka magana kwana uku ko kana so magana magana ba ta yiwuwa amma zikiri kan wannan shine abun da za ka yi sai ko da yaushe kaga sai aka hana shi magana ba a hana shi zikiri ba to ina ga kai da ba a hana ka magana ba kai me zai hana ka zikiri wannan fa ba annabi ne fa kuma mursali ne fa yake giya wa Allah ubangiji idan matara ta dau ciki ya zani in gane Allah ya ce alamun ganewa shine baka iya magana da kowa magana zai gagare ka amma zikiri kan za mu baka dama za ka rinka zikiri saboda muhimmancin zikiri a kenan ya kamata kowane mutum ya zama mutum mai yawan zikiri shin kan idan Allah zai ba annabi zakariya kyauta amma kuma alaman da za a bashi na zikiri ne gari da kai ne hana mai zikirin idan har Allah zai sauke ma almanzo Allah littafi ya gaya masa littafi na sunan shi zikiri inna na nazara zikri wa inna lahu hafizun me zan ka zikiri idan har Allah zai yabi al'umman annabi akan zikiri ya nabi na amur udhkurullah zikran kathira da ya kira bari isra'ila ya ce ya bari isra'ila udhkuru ni'mati lati an'amtu alaykum bari isra'ila ku tuna ni'iman da na yi muku amma da ya kira al'umman manzo Allah sai ce ku ambaci Allah ambato mai yawa to gashi an ba zakariya ɗaya kuma alaman da aka bashi an ce yawaita an bato amma ba zai iya magana salasa layalin sauya kwana uku jere da juna ba zai magana ba a wancan na cikin suratul al imrana ila ta salasata ayyamin illa ramza zai yi kwana uku bai magana yini uku bai magana sai dai rinka nuni da yatsa zai rinka nuna an ai magana zai nuna da yatsa amma ba zai iya yi magana ba
فخرج إلى قومه من أهل التراب فأوحي إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فخرج من المهراب فأوحي إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فخرج على قوم من المهراب يرى مهراب إن ديك إبادة كما تلاتين قدس ko da yaushe ciki yake ya fito mutanen shi sun zo suna tambayan shi sun kewaye shi amma shi abin da yake kai umarni shi ne na yin zikiri su masu je su yi zikiri sabbihu bukratan wa asila kowa je tasbihi shi yana tasbihi da sahe tasbihi yake yi da rana tasbihi yake wa qurra baka fi nafsika tatawa wa khifa wa zul jamil alqawli bil qurra la takuna la gafilin to shi ne na Allah ya dora shi akai zakariya je ka rinka tasbihi da sahe da yawa ka rinka tasbihi da yamma da yawa da zaman to baka da aiki sai yawan ambato na inji ubangiji maganar hira da mutane ko labari da mutane duk wanda ya ma magana kawai ka nuna mai da yatsa babu maganar magana to in dai aka kai wannan lokaci ba wai shine zai ki maganan ba maganar ce za ta ɗauke da kanta yana so magana amma maganar ba ta zuwa kenan ya gane cewa to matarsa na da ciki tunda ya roƙi Allah ya ce Allah ka nuna min in tana ciki in sani wannan mukami ne na annabta da tafiya a cikin annabta in ba mukami na annabta ba ai ba ka roƙon Allah kuma ka ce sai Allah ya yi maka kaza ya maka kaza ya maka kaza amma da yake babban ba annabe ne duk abin da ya roƙa kuma sai Allah ya masa ya ce habli ka bani ya risu ni ya gade ni wa yarisu min ali yaquba yabkadi zuri annabi yaquba Allah ya ce na yarda zai gaje ka zai gaji zuri annabi yaquba kuma ya kuma ce waje alhu radiyan ubangiji dan nan ya zamanto wanda ka yarda da shi ne Allah ya ce zakariya na amshi addu'anka na yarda da shi kuma ya kuma ce ubangiji ja'alni aya ka sanya min alama yadda zan gane cewa lalle matana ta dau ciki Allah ya ce mun sanya maka duk abun da ya roki Allah sai Allah ya masa a matsayinsa na ba annabi na
يا كل الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا
ya ya haye hudal kitab bi kuwa wa atayna hukuman sabiya to annabi yahya an aife shi kenan ubangiji yake kiransa tun yana karami shi bambancin shi da sauran annabawa kenan sauran annabawa wala ma balaga shuda wasta wai atayna hukuma wa ilman wa kazalika min muslimin idan ba annabi ya kai shekara arba'in karfi ya kawo komai ya kawo ubangiji sai mu bashi annabta mu bashi manzanci shine atayna hikiman wa ilman mu bashi hikima mu bashi annabta mu bashi manzanci amma sai ga annabi yahaya da yake mahaifin na kwaɗan shiryan yahayan yana kwaɗai yaya ya bi shi ya koyi da shi sai aka bashi annabta yana da shekara uku ya yahaya kudin kitaba biƙuwa wa atana hukuman sabiya ya kai yahaya ka riƙi wannan littafi da hannu biyu ka riƙe shi da ƙarfi littafin da annabi zakariya ya yi amfani da shi to kai ma ka yi amfani da shi ku zo bi kuwa ka rike shi da ƙarfi wa atana hukuman sabiyan Allah ce mun bashi annabta yana dan karami yana shekara uku aya ta shi shekara daya ya samu shekara biyu ya shiga cikin shekara na uku shine aka bashi annabta saboda ya tashi da makarimul akhlaq ya tashi da manya-manyan ɗabi'u wanda yake ga manyan annabawa ake samu shi ma ya tashi da irin wannan ɗabi'a sami ya tashi khashi'an ne mutum ne mai kushu'un ya tashi ne mai yawan ji tsoron Allah saboda haiba na jalalar zati kwarjini din nan na tsoron Allah ya ta ya tashi a cikin tsoron Allah kamar da na yi bayani ko wa'azi ake in ya ji ambaci wuta zai shiga daji ya ta kuka ya ta kuka wata rana sai na Usmanu yana tafiya cikin Madina sai ji wani na karatu yana ce inna jahannama kana limirsada sai Usman ya faɗi ya suma an fato mutan sai da ya sa ya faɗi ya suma saboda jin tsoron Allah sai na Ali idan an fara kiran sallah a Madina dan lade ya ce Allahu akbar jikin sai na Ali ya fara makarkata kenan kar kar kar har sai an gama kiran sallah nan saboda jin tsoron Allah duk irin waɗannan shine sahabbai ke tafiya su ai al'ulama wa rasul anbiya'an sahabbai su din ne suke gadon annabawan saboda kowane sahabi sai ga ɗabi'unsa irin ɗabi'un annabin ya zauna tare da shi to annabi yahaya mutum ne mai jin tsoron Allah mutum ne mai kwarjini ga haiba sai Allah ce masa ka riƙi littahi kuma mun baka wani littahi tun kana da shekara uku
وحنانا من لدنك وكان تقيا hananan min ladunna wa zakka wa kana taqiya wa hananan min ladunna ubangiji ce kuma mai tausayi ne tun daga gare mu mun sa mai tausayi annabi yahaya mutum ne mai tausayi mai tausayi ne kwana na min da nuna wa zakka wa kara tafiyan kuma ubangiji ya ce annabi haya mutum ne mai kokarin tsarkake mutane kuma mutum ne mai yawan alkhairi zakiya mai yawan alheri wa kara taqiyan kuma mutum ne mai yawan tsoron Allah kaga Allah ya yi masa shaida tun nan cewa yayan nan mun sa mai tausayi a cikin zuciyarsa annabi sallallahu alaihi cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama manzon sai yana cewa masu tausayi su ma Allah na tausayin su ku ji tausayin waɗanda ke ƙasa kuma waɗanda ke sama za su ji tausayin ku mala'iku za su ji tausayin ku su roƙa muku gafara a wurin Allah Allah na son bawa mai tausayi ai wani bawan Allah mutum mai kasu mai kuɗi ne ɗan kasuwa ne to amma in ka zo neman rance sai ya baka rance in kuma ya baka sai ce ma yaran shi kada ku tambaye shi sai ran da ya samu ya kawo da kanshi in bai samu ba kada a tambaye shi to kuma haka ne ba za a tambaye ka ba sai ran da ka samu ka kawo in baka samu ba ba a tambayen ka don ana jin tausayin ka wannan bawa Allah shi ma sai ya zo ya mutu mala'iku suka zo za su yi mai tambaya Allah ya ce kada ku tambaye shi shi ma ya bada ya ce kada a tambaye shi balle ni ai ni na yi shi tausayi tun na ko ya tausaya to ni ma na tausaya mai kada ku tambaye shi komai ni ma na yi masa saboda ubangiji yana son mai tausayi ai wani bawan Allah wanda yake sanadiyan tausayin kyanwa ya shiga aljanna wanda ya mutu aka tambaye shi ya ce na yi sallah na Allah ta duba amsa ba na dai maka rahama ne saboda ka tausaya ma kyanwa ruwan sama ya buge ta ka sa ta rigar ka ta bushe ka sake ta karuwa ta sha ruwa ta fito ta ga kare ne neman ruwa ta shiga rijiya ta sa takalmi ta ɗebo ta ba kare ya sha Allah ya ce to tunda kin ji tausayin kare na ke ma na gafarta miki to duk irin wayannan abubuwa na tausayi masu su na cewa kullum zai kabadin lahu ajaru duk abun da ke da anta to yana da lada in kai masa hidima musamman ka tausaya ma mutum dan uwanka musamman in ka sami shi cikin wani hali to ya kamata ka tausaya masa idan kana da tausayi to duk abun da kai kai ma in ka je lahira Allah zai tausaya maka Allah zai tausaya maka lokacin da mala'iku ke ganin cewa yanzu za a kama ka da laifi ko wasu wayanda suke ganin kayan laifi yanzu za a kama ka da laifi sai Allah ya ce ai shi ma mai tausayi ne ni ma na tausaya masa Allah bai so mara tausayi bai so ana tausayawa ko ga 'ya'ya a tausaya ma mata a tausaya ma duk wani mai rauni kada ka ga almajiri kai mai fada ko ka daka mai tsa tausaya masa za ka yi in kana da ka bashi in ba kada ka ce masa almajiri Allah ya koro amma kada ka daka za kuma kada ka kore shi haka yara ma tausaya ma yara ake su ma mata tausayin su ake ji amma tausayi in siffa ne da Allah ke sa ma bawa tunda kaga shi da kansa ya sa ma zakariya yahaya yana cewa hanana min ladunna mai yawan tausayi ne a wurin mu wa zakka kuma mai yawan alkhairi ne wa kana taqiyan kuma gashi ne tsoron mu insha Allah ubangiji ya ce zakariya na tsoron Allah sosai
وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عسيا
barran bi walidai wa lam yakun jabbaran asiya wa barran kuma mai biyayya ne li walidai ga mahaifansa annabi zakai annabi hayya Allah ya masa shaida ya ce kuma mai biyayya ne ga ga iyayensa wa barran li walidai wa lam yakun jabbaran asiya bai zamanto mai taurin kai mai sabon Allah ba tun da yake a duniya annabi hayya bai taba sabon Allah ba har ya koma ga Allah bai ma taba tunanin cikin zuciyar shi wai zai iya saba ma Allah ba bai ji a cikin zuciyarsa domin annaba suna da immunity ake kira ko suna da wani kariya a jikinsu wanda ba su iya su tunanin sabon Allah balle ma su saba mishi wanda ka san ba ka iya tashi sama da fifike haka ba annabi bai iya sabon Allah kowane irin sabo ne annabi bai iya yi ba annabi bai iya saba ma Allah balantana manzanni wanda su manzanni ne balle wannan da yake ya riga ya zo da quality din shi an riga an bashi komai dukkan su dai zababbi ne ya tabe mina rusuli ma ya sha dukkansu sai ya zaɓe su tare yake aiko su sai ya zaɓe su tare yake ba su annabta to sai gashi yana faɗi annabi hayyan nan barran walidaihi mai biyayya ne zuwa ga iyayensa wani ku jabbaran bai zama mai taurin kai ba ashe rashin biyayya ga iyaye taurin kai ne ashe walakanta iyaye taurin kai ne ashe raina iyaye taurin kai ne tuna ga Allah da kansa yake yabon annabi hayya yake cewa annabi hayyan nan yana da biyayya ga iyaye kuma lanku jabbaran bai zama mai tsaurin kai ba kuma asiyan bai zama mai yawan sabo ba ashe rashin kyautata ma iyaye sabo ne rashin yi ma iyaye hidima ashe sabo ne kowa je ma iyayensa hidima albarka kullum muna faɗi daga gida ake samu in ka ji an ce wani na da albarka to wurin iyayensa ya samu albarka sannan duniya za ta sa masa albarka abin ya ɗore amma in aka rasa albarka a wajen iyaye ko duk duniya sun ci Allah sama albarka ba za ka yi albarka ba ba ka yi wani uwa da uba na ake neman albarka a je a yi musu biyayya a yi musu hidima a yi musu da'a a yi musu ladabi wala ta kula ma uffin wala ta haru ba kula ma kaulan karima Allah ya ce kada ka daka ma iyayenka tsawa kuma kada ka gaya musu maganan banza ka gaya musu magana mai taushi magana mai girma magana mai girma ake gaya ma iyaye duk abin da iyaye ke so za ka yi kokari ka yi musu ne uba yana da bukatar zuwa gona kai maza ka je ba sai an ce ka je ba mahaifi yana da bukata ai mata wanki ko ɗebo mata ruwa maza maza ko kana da mata mama ka ta ce ɗebo min ruwa je ka ɗauki kwano in mata ta gada ba ta kama maka in ta gada ba kada ta kama maka kai da je ka ɗebo mahaifiyar naka in wanki ne ka tattaro ka zo ka zauna ka yi mata da kanka kada ma ka yadda wani ya wanki ka yi ƙoƙarin tabbatar da kai kai mata wankin da kanka ya zama to abin da babanka ke so ka yi ƙoƙarin yi masa wannan da kanka ko da kana da ƴaƴa suka ce a babar muka ka ce a ku tsaya ni ne baban ku ni babana ne ai albarka kake nema sai ka je ka yi masa hidima nan ne za ka samu albarka in ya ce Allah ya sa ka gama lafiya duk duniya ko ai ma san mu ƙarya ne bai kama ka lafiya nan za ka mutu duk sharin da aka yi ma wallahi bai kama ka in ko ya ɓata ran shi ya ma mummunan addu'a ko ba a yi ma ko ba sai kai ta wahala idan ba a yi ma iyaye hidima ba yana sa talauci rashin biya ga iyaye yana sa mutum ya wahala cikin talauci kullum abu da zaka ci ya gagare ka kai ta fama da wahala ba karbu da iyayenka lafiya ba amma in ka samu albarkan iyaye ba za ka yi wahala a rayuwa ba komai zai zo maka da sauki saboda sun ji daɗi sun roƙa maka kuma in suna lahira kai ma kana musu addu'a su ma suna maka addu'a kuma addu'a nan da suke maka yana zuwa nan take saboda suna kusa da fada duk abin da suka roƙa sai shiga fadan Allah nan take kuma abin da suka roƙa an karba saboda ka kowa je ma iyayensa da'a a bi su a yi musu ladabi a yi musu biyayya kada ka yarda da maganar banza magana masu cewa wani bai ci wani ba ƙarya ne kai ma ka san mamaka ta fi ka kuma ka san babanka ya fi ka don su suka kawo ka duniya lokacin da babu kai to sai kai mahaukaci ne ka ɗauka da babanka da mamanka duk iri guda ne ba su fi ka da komi ba ka je ka nemi albarka a wurin su kuma cewa wani bai nema albarkan wani ƙarya ne su ba su da albarkan can sa ba su sai a nema wurin wasu in ba ka da abu ba ka so wani ya same shi duk mutumin da ke da albarka to ya san cewa ana neman albarka a samu duk mutumin da bai da albarka shi gani yake kada wani ya samu albarka ya fi shi kuma an fi shi saboda haka a je wurin iyaye uwa da uba a yi musu biyayya a yi musu ladabi sun mai shaku jahilai ne ba a bauta ma mutum balle su cewa ana bauta ma iyaye ake bauta ma iyaye yaya ake ba sallah ake musu ko ikama ake musu azumi ake musu ko zakka ake musu hidima ake musu ba bauta ake musu ba yanzu in na ma baba na wanki na ma mama na wanki na bauta masa kenan yanzu in baba na kira na zo na tsuguna shi ne na bauta mishi shi Allah tsuguna mishi ake yi ana tsuguna ma Allah ne inda ake ibada gaba ɗaya ina ne ake tsuguna ma Allah a wurin sallah akwai tsugunni ne to a wurin aikin hajji akwai tsugunni ne to ina ne ake tsuguna ma Allah amma su mai sheku jahilai su jahilai sai suka dauke ku jahilai sai su ce wai kada ka je ka tsuguna in ka tsuguna ka Allah ake tsuguna ma to a ina ne kowa ya tsuguna ma baban shi kuma kowa ya tsuguna ma maman shi kuma ka tsuguna gwiwoyinka har ƙasa lalacewa barbuta yi in ba da barbuta lalacewa da ba bushe mutum idan baban sa ya kira sa daga can zai zo ya cire takalma ya tsuguna in mace ne haka take ma mijinta mace a bargu in za ta kawo miji abinci in ta cire takalma sai ta kai gwiwoyinta ƙasa sanin za haka iyaye muke yi sai gwiwoyi ya taɓa ƙasa sanin za a aji abincin din in babanta ne ko mamanta ta kira ta haka za ta yi shi ma namiji haka yake daga can zai zai tsuguna ya soke kan shi ƙasa ko ana magana ma kaɗan kaɗan yake ji magana don bai iya magana amma da abin yanzu aka lalace jahilan malaman arewa suka halaka ku sai aka zo aka sa kuka raina iyayenku kuka mai da iyayenku banza an karanta muku ƙarya ana ce sunna kuma an halaka ku ne akan bata akan bata kun saki gaskiya kun kama ƙarya za mu ji alƙiyama kowa zai gani za mu kyakkyama kowa zai gani kowa zai gani fili abin zai bayyana babu inda aka ce kare na iyayenka ina ne aka ce kare na iyayenka ina ne aka ce kare na mamanka ta dau ciki wata tara ta yi wahala da kai take kwana da kai take tashi da kai take komi ta aife ka jini ya zuba kamar za ta mutu karshen ta ma asibiti aka yi mata operation aka fiddo ka da kyat ta ta wahala da kai ta in ka fara haƙori ko kwana ba ta yi kullum zawo da amai ita ke wanki amma yanzu ka girma daidai ka amfanar da ita to wani katon banza gaya maka uwan na mata fika ba ba ta da albarka don haka baka nema albarkanta sai dai ka zo kai mata kallon banza ka tsaya da takalmi a kafa da tsaye kana ce mata in ka ga dama ma ka ce mata ina kwana in ta roƙe ka abu kai tsoki amma in mata ka tace ka kawo jikinka na rawa zaka kawo da makarkata zaka kawo matanka kaga baka share masallaci ba ka share kasuwa babanka na can na wahala ka ki kulla masa komai rigar shi ma duk ta tsuwa duk abin da yake wani shi ya tsuwa kai ka lalace wani katon banza tike yake dan kwangilan yahudawa ya zo ya dora ka kan tabarkin banza ka tafi su suna an san kuɗi ku kuna wahala eh su manyan ku ana ba su kuɗi ku kuna kuna wahala kuna ganin wai addini kuke yi addini da rena manya babu addinin da ke rena manya sai na Umar ya samu matsala da sai na Usu Abubakar kuma sai na Abubakar shi ke da gaskiya sai sai na Umar ya kushi sai na umar ya kushi sai ya tashi ya tafi gida sai sai na abubakar ya taso sai ya zo wajen manzo Allah manzo Allah sallama ya ga abubakar na zuwa sai ce subhanallah wa ya taba min sahabina yaya kuma abubakar ran shabaci wa ya taba min sahabina da sai na abubakar ya zo sai ya zauna ya ce ya rasulullah na samu matsala da sai na umar amma ni ne ban da gaskiya cikin magana ɗin shi kuma sai na umar da ya je gida sai ya fara tunane yanzu ni umaru ni za a ce na yi faɗa da abubakar in manzon Allah abubakar barin jan ba abubakar hakuri wanda ya zo gidan sai na bakar sai ka ce abakar ya tafi wajen manzo Allah sai sai na umar ya zo wajen manzo Allah ko da ya zo yana zama sai manzo Allah ya fara faɗa ba za ku bar ni sahabi na zauna lafiya ba abubakar na ce ni ne ban da gaskiya ya rasulullahi annabi na faɗa bai saurari abubakar ba ba za ku bari sahabi na zauna lafiya ba ba za ku bari abubakar ya zauna lafiya ba umaru umaru sai da ya kuka idanun su ya jawur kuma abubakar umaru din ke da gaskiya sai manzo Allah ya ce ai kai ne babba tunda kai ne babba ya za a bashi gaskiya to wai babba kenan balle ga uba balle ga uwa sai ka raina iyayenka matsala ne fa amma abakar ba za a ga ma umaru abakar ne babba don haka ya za a ce abakar na da gaskiya kuma aka yi masa fada don ya gyara to sai kai ka raina iyayenka ka raina malamanka ka raina shugabanninka kai banza da aka haifa shekaran jiya malaman su suka yi maka suna yau su ne jahilai su suka yi maka suna suka daura auren babanka da mamanka ka ga in ba su iya ba auren babu shi kenan eh babu shi ba in dai ba su iya ba to auren babu shi kuma ba musulmai bane to kafirai na daura aure ne to ka aure suka daura aure nawa aka daura na kafiran saboda ka kowa ya kokari a yi ma iyaye hidima ku daina sauraron maganganun banza maganganun jahilai a ja aya a juya aya inda daga dama Allah bai ce haka nan ba kowa ya nemi albarka wajen na gaba sarakuna ku bi su ku yi musu biyayya malaman ku ku bi su ku yi musu biyayya iyayen ku ku bi su ku yi musu biyayya kowa ya ladabi ga iyaye kowa ya nemi albarka ga iyaye
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا Salamu alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'asu hayya. Ubangiji ya kawo kissan Yahaya da irin biyayyan da yake da da'an da yake ya ce salamu alaihi yawma wulida. Aminci ya tabbata gare shi ranar da aka haife shi kuma ranar nan ne ake jin tsoro. Ranar da aka haihu ana jin tsoro ko zai mutu ko yaron zai rayu Allah ya ce kai daga ran da aka haife ka kana cikin aminci. Wa yawma yamutu sanan duk musulmin da ke duniya yana jin tsoro ranar mutuwa. hankali bai kwantawa shin zan mutu da imani ne ko za a mutu a kafirci ne Allah ya ce kai kana cikin aminci ranar mutuwa zaka mutu kana annabinka wa yawma yu'asu hayya ranar tashi alkiyama duk wanda zai tashi ya tashi cikin tsoro da fargaba Allah ya ce kai yahya zaka tashi cikin aminci kaga Allah ya bashi go ya bashi garanti cewa ran da aka haihe shi yana cikin aminci ba abun da zai taba shi ranar da zai mutu zai mutu cikin aminci da imani zai mutu ranar da zai tashi alkiyama kuma zai tashi cikin aminci na alhamdulillah
tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum malam mace ne wai ko da aka fara azumin ramadana tana al'ada to an azumi ya kai hudu sai jinin ya ɗauke ta yi wanka ranar biyar aka tashi da ita ta yi azumi ranar biyar shida sai ta ga alamun jinin na zuwa to tana ɗauke da azumi ba ta aje ba amma da da gari ya waye jinin kuma bai zo ba ta ci gaba da azumi an sake kwana kuma alamun jini ya zo akalla ya kai kusan so goma yana hakan wanda ke bai saba yi mata hakan ba to sai take tambaya washin azumin nan nata da take ganin alaman jinin da ba ta ajiyewa tana kai ya yake sannan wannan laluran ya ciwo ne ko kuma dai al'ada ne
shi jinin mace kowace iri mace tana jini ne kwana goma sha biyar matukan jinin kenan in bai tsaya ba zai kwana goma sha biyar in ya kai kwana goma sha biyar in bai tsaya ba sai ta yi wanka ta yi ta sallah ta yi ta azuminta ba jinin al'ada ba ne ya koma irkun wai wani jijiya kenan ya motsa ya zama rashin lafiya kenan amma bai hana ta sallanta bai hana ta azumi bai hana ta komi bayan kwana goma sha biyar to amma idan ta ɗau azumi kwana hudu tana yi sai ta ga alamun jinin to in ta ga alama kuma irin alaman shine ka nuna jinin ya zo to sai ta aji azumin in jinin alaman ya wuce sai ta yi wanka kuma sai ta ɗauki azumin idan alaman kuma ya zo sai ta ta kidaya kwanukan da take yi in bakwai take yi shin ya kai bakwai in biyar take shin ya kai biyar in goma take shin ya kai goma sai ta ta kidaya su har su kai adadin kwanukan da take al'ada idan ta ga bai tsaya ba sai ta bi shi har kwana goma sha biyar idan aka yi kwana goma sha biyar in bai tsaya ba to to lokacin tana iya yin komai na addini ya koma ciwo sai a ji a nemi magani jijiya ne yake kadawa in ya kada sai a nemi magani amma wa'ancan azumin da ta yi azumin na nan tunna alaman din bai sa jini din ya zo ba
sai tambaya na gaba mace ne ke tambaya wai wani malami ne yake faɗa musu cewa wai duk macen da ba ta sallan gawa wai ba ta da imani ƙarya ne ba a ce mata su je sallan gawa ba ƙarya ne ba malami bane shaidani ne ba inda aka ce mata su je sallan gawa babu nafsi ƙarya kake littafi dukkan jima wanda yake littafi wallahi littafi na gada wani ubana kuma na saye daga babu wannan hadisi ina da arba'una hadisi har zuwa sai buhari babu inda annabi ya ce mata su je sallan gawa ai ya hana da mata suna zuwa sallan gawa mazan sallama shi ya hana mata suna zuwa masallaci sallah ma zamanin annabi lokacin ba a hana mata zuwa sallah ba da asuba to amma abin yana damun sai na umar yaya za a ce mata annabi su zo masallaci sallah ya za a ce sauran mata su zo sallah masallaci abun na damun sai na umar sai diyan shi hafsa sai ta fito da asuba za ta je masallaci da ta gaji sai ta laɓe da ya zo sai ce na ganki hamsa na ganki na ganki cewa na ganki nan take sai Allah ya saukar da wakar na fi buyuti kunna wala tabarin tabarin zahirin ne wa kimna salatu wa atina zakatu wa atina la rasula nan take sai aka saukar da aya daga yau kada mata su sake fita aka hana su fita gaba ɗaya aka ce kowace mata zauna gidanta ta yi sallah ma a cikin ɗakin ta Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace mace ta yi sallah a cikin ɗakin ta to sai zamanto an kai lokacin da sai da Aisha matar shi take ce kai yau da annabi na duniya zaune ba mace da za su sake hita balle ta ce za ta je sallah a masallaci saboda irin abubuwan da ake a lokacin to abin da aka hana mace ma ta fito ta je sallah wani masallaci annabi sun na cewa ayyuma imra'atin salla hamsa fi baiti zawjiha fataha Allahu lahu abwaban jannati tadkhulu fi ayyi jannatin sha'at wai duk mata da ta yi sallah biyar a cikin ɗakin mijinta Allah zai bude mata kofofin aljanna guda takwas ta shiga duk wanda take so to ke da aka take sallar ɗakin ki aka take sallar gawa ina da aka ce mace sai sallar gawa a wani littafi ne yana so ga littafi din mace a yoyin jana'iza to a ba su gawa su je su binne a ba su je su binne ba shi kenan ba babu inda aka ce mata su sallar gawa balle wa su raka gawa makabarta ina za su raka gawa su je suna masa kuka kuka za su suna makabarta maza suna ya hana babu nasi na'am
ya tambaya na gaba yana cewa assalamu alaikum malam wai ya ake wankan janaba
karatu na da yawa tarihi karatu na da yawa mu je na gaba
ya tambaya na gaba yana cewa assalamu alaikum malam mutum ne yake azumi gabanin shan ruwa sai Allah ya mai rasuwa wai wannan azumin da bai riga ya bude baki ba shin za a ranka mai shi a wannan azumi ai cikin aljanna zai fita ba yana zuwa kabari za a bashi ruwa aljanna inda dai mai imani ai shi kenan da ya je shi gari shi ma ya bude baki mai lafiya ruwan kausara za a bashi yana sha bai sake kishin ruwa har abada karshen ta ma in namiji ne iski yan mata aljanna da abinci suna jira shi da kayan ciye-ciye suna ta murna da ya zo an bashi ya ci kaga ya mance da duniya da duwan da ke ciki a to ana ta aljanna wa ta duniya
sai tambaya na gaba yana cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin wanda idan ya yi buɗe baki zai fara da taba subhanallah taba abinda manzala sallama yake buɗe baki da dabino in bai samu kwara uku yake ci ya ci wannan ya ci wannan ya ci wannan in bai samu dabino ba sai ya samu ɗan itace kowane iri ko mangoro ko ayaba ko menene ko da gautan gane yalo in dai ɗan ice ne ko kankana ne ko abarba ko lemu duk ɗan ice ne to in bai samu ba sai ya ɗibi ruwa so uku ya kurɓa sai ya je ya sallah sallallahu alaihi wasallam to kai da aka ce kai koyi da annabi kai koyi da shedan shan taba ai na shedan ne shedan ke shan taba da annabi ake koyi ba da shedan ba kuma ka yi ibada ka zo ka fara da taba azumin na nan kuma zunubin taban na nan don taba na da zunubi
sai tambaya na gaba yana cewa assalamu alaikum malam mutum ne yake da mata ta nemi izinin fita bai yadda ba sai ta ce to ba wanda ita ya hana ta zuwa a hukuncin wannan yake sai dama shedaniya ce sai ta zama shedaniya kenan za ta tafi cikin wutan jahannama ta dawo cikin wutan jahannama in ta ta lokacin ta mutu ya wuta amma kuma shi ma mijin hana tafiyan ya zama to akwai uzuri ko akwai sharadi ba tana da wani lalura mai karfi ka ce kawai kai ka hana ta ba a'a ya zama to domin shi Allah ba azalumi bane yana yiwa tana da haƙƙi akan tafiyan kuma kai ka hana don wani ra'ayi naka ko don wani matsala da ke tsakaninka da ita amma in dai babu wani abu irin fitan gane kawai in ka hana ta je to wannan ta faɗi Allah za ta je cikin wuta ta dawo cikin wuta ko iska ya kaɗa su ya tsine mata ko sun fiye wuce su ya tsine mata ita ke ci da gida a to ita ke ci da gida ka yi dole ta nemo a to in kai kato ne zaune gari banza ba dole ta nemo ta kawo maka ba
tambaya na gaba yana cewa assalamu alaikum malam wai meye hukuncin kitso ga namiji a musulunci
kitso ga namiji shi namiji na ka ce ya kitso namiji ma ba ya da kyau
sai tambaya na gaba yana cewa assalamu alaikum malam me matsayin mutumin da yake kwallon kafa har ya samu ya fita kasashen turai to kuma da je sai ya samu kuɗi ya zo yana ta alkhairi da kuɗin ya matsayin wanda yake alheri shi na dai duk abin da ya na alheri yana da ladan shi kwallo kuma in laifi ne to yana zurbi in kuma babu laifi wasa ne to bai da laifi amma duk alherin da ya da kuɗin ya halatta
sai tambaya na gaba yana cewa assalamu alaikum malam wai me yasa aka fi ba da tarihin na na fatima amma ban da sauran 'ya'yan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne ma ban sani ba
tambaya na gaba yana cewa assalamu alaikum malam menene matsayin dan dariƙa da ya rasa jam'in wazifa har sau uku sai ya yi ta jadidi in ka rasa jami'in wazifa su uku sai a yi mata jadidi
sai tambaya na gaba malam wai mace mai al'ada za ta iya shiga masallaci ko kuma ta dauki qur'ani izo 60 a'a tana da iya yin zikiri ko wani iri amma ba su taɓa alƙur'ani kuma ba za ta shiga masallaci ba da manzala su sai ya yi aikin hajji da aisha kuma ta fara al'ada kuma ba ta yi tawafi ba ba ta je ta aikin hajji ba saboda haka ba za ta shiga masallaci ba ba za ta taɓa alƙur'ani ba amma tana iya zikiri ko wani iri
sai tambaya na ƙarshe wai mace ne ke al'ada tana azumi to ya zo mata bayan magariba kafin ta yi sallah amma an riga an sha ruwa wai ba idan ya tsaya idan jini ya tsaya za ta ranka wannan sallar magariban ne saboda lokacin ya riga yi amma ba ta yi sallan ba sai jini ya zo A'a, azumin da ya yi amma sallan babu shi ba mace ai ba ta ranka sallah don ta yi al'ada azumi ake rankawa ko da tana cikin sallah ne al'adan ya zo sallah ya yanke shi kenan ba sai ta ranka sallan ba balle ma ba ta fara sallan ba Allah mana lafiya da zama lafiya Allah zama da mu lafiya Allah zama da kasan mu lafiya Allah zama da garin mu lafiya Allah biya bukatun kanan da manya Allah taimake mu da taimakon sa Allah wadata mu Allah ni'imta mu Allah azurta mu Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya sani mu farwa mu Allah su salama ina ma mutanen garin ga addu'a do tsohon dogon garin Allah ya mu garin ku albarka Allah ya zama da ku lafiya Allah ya ba ku arziki mai yawa Allah ya kare ku Allah ya kiyaye ku Allah ya kubuga muku da arziki kamar da ya kubuga makoro Allah ya wadata ku shi kuma ya muku katangan karfi a farwa mu Allah muna ma limamin gari addu'a Allah ya saka masa alkhairi da hadin bayan goyon bayan da yake bamu Allah ya kawo masa Allah ya iya masa muna ma dagaci addu'a Allah ya saka masa alkhairi duk kwamitin wannan tafsiri da duk wani kashi wannan tafsiri Allah ya saka masa kowa da alkhairi Allah ya biya bukatun mu kanana da manya Allah ya taimake mu da taimakon sa muna da muqaddamin nan tare da jagororin addinin mu da ɗari da akwai akwai mukaddam akwai baban zawiya akwai maman zawiya akwai shugaba na zawiya da sauran dai wa'in zawiya allah ba kowa albarka allah ba kowa arziki mai yawa duka allah da mutum mai da kama farin manzo allah bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin rahman rahim malik yawm الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم والذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا من الفاتح المغرب والخير لما سبحانه وتعالى فلا دين الا الفرع المستقيم ولا آله حق له من جار العظيم استغفر لك رب العزة عما يصفون والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين
Thank you.